وصلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها واجرنا من كيد العذاب الاخر واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعلى ربك توكلنا وسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذاك الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كبار يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar da muka saba yau sha shida ga watan rabi'u sani hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1440 da hudu wanda ya zo daidai da sha daya ga watan sha daya 2022 gregorian calendar za mu ci gaba insha Allah da karatunmu mai albarka na littafin muktasar sahih bukhari wadda aka fi saninsa da suna attajire da sarai liya hadis jami'ar sahih satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana a kan masallatai da suke tsakanin madina da makka idan mutum ya fito daga madina zuwa maka a wancan lokaci na annabi sallallahu alaihi wasallam akan titi guri kaza da guri kaza duk sun kirge su yau a cikin ikon Allah za mu tashi akan babu suturatul imami suturatu man kalfahu babin da yake magana akan suturan da liman ya saka ita ce suturan da wanda suke bayan liman su ma suka saka kira abin nufi shine idan za a yi sallah da liman da mamu sai zama a fili za a yi to idan liman ya sa sutura to ta gamsar musu gaba ɗayansu suturar da liman ya yi ita ce suturar mamu hadisi na farko an rawaito shi daga abdullahi dan umar kenan allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kharaja yawmal idi amara bi harbatin fatudau bayna yadayhi wa yusalli ilaiha idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar sallar idi in za a yi sallah musa al'adar idi na musulunci ba a masallacin juma'a ake yake sako masallacin cikin gari ba jeji akan fita sai a samu fili sai a yi ta haka yakan yi umarni bi harbatin da mashi fatu da ubai ne dai sai a caka shi a gabansa bai salli ilaiha wannan suwara'ahu sai ya salla ya sa wannan mashin a gabansa a matsayin sutura alhali lokacin mamu suna bayansa wakana ya fa'alu zalika fi safari idan tafiya ce ma ta kama shi zuwa wani gari a hanya sai sallah ta kama su gurin da ba masallaci in za a yi to yakan sa a kafa wannan mashi a gabansa a matsayin sutura famin samma to daga cananka ne kuma ittaka zaha al'umara'u su ma shugabannin musulunci sai suka riki wannan sai ya zama wato kenan suna yin an ce umara'u jam'u amir bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wanda ya gaje shi ana kiransa khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar wanda ya gaje sayyidina abubakar shine sayyidina umar sai ana ce masa khalifan khalifan manzon Allah to sai sayyidina umar sai ya la'akari cewa idan tafiya ta yi tafiya za a zana cewa khalifan khalifan khalifan manzon Allah za a zana khalifan khalifan khalifan khalifan har ba ba iyaka to da ka sai canja title din daga khilafa su ta koma imara to haka sai ake kiransa amirul mu'minina tun daga kan sayyidina umar ana kiransa amirul mu'minin sayyidina usman amirul mu'minin sayyidina ali amirul mu'minin da haka zasu magana gaba su ce amirul mu'minin kaza kaza kaza kaza bayan su duk wanda ya biyo baya daga cikin umara ko kulafa na banu umayya duk amirul mu'minin ake ce musu marwan bin hakam amirul mu'minin ɗansa abdulmalik bin marwan amirul mu'minina shi ma ɗansa amirul mu'minina har zuwa kulafa wal abbas ana kiransu umara to kowane amir in yazo shi zai sallah shi ma haka yake yi in a fili ne sai ya kawo wani abu sai a caka ko mashi ko sanda ko wani abu sai ya zama wato kenan sutura shine ma'ana wa min thamma ittakazaha al-umara'u daga nan ne wato kenan umara'u suka riki wannan ya zama sunna idan za a yi sallah a fili sai a sa ice sai a kafa shi a gaban mutane hadisi na gaba anabi zuhaifa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam bihim bil batha'a abu zuhaifa Allah madaukakin tarki da yake da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah a wani guri da ake kiransa al batha'u wa bayna yadihi anzatan gaba gare shi kuma akwai wato kenan wani abu kaman kwagiri me ya sallata az-zuhra sallan azhar rakatain raka guda biyu kenan ka ya nuna cewa a tafiya suke tunda kaga ya ja su sallah sallan azhar kuma raka biyu a tafiya ne kenan kaga dama ce al-batha'a ne kuma mun irga shi a cikin hanyoyin wuraren da ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sallah in ya baro madina zuwa wato kenan maka akan hanya kenan wal asra sannan ya sallaci la'asar tare da su anan ma ita ma rakatai ne raka'o'i guda biyu wanda wannan yake nuna cewa sallan sallan tafiya raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake yamurru bayna yadayhi almar'atu wal himaru bayan ya saka wannan a gabansa to dume wucewa ta gabansa ko mace ne ko jaki ne duka suna wucewa baya damuwa da wannan isarar cewa kenan idan mutum ya sa sutura ta abu da ya ce ta gabansa babu wato kenan matsala ko da mace ne me yasa aka ambaci mace da jaki saboda su ne abin da aka bi kyamar su zo su wuce ta gaban mai sallah mace za ta dauki hankalin mutum jaki ko zai iya masa abin da bai dace ba to amma duk da haka bayan mace ko jaki ko ma wani abu zai zo ya wuce ta gaban mai sallah ma dama ya sa sutura to bai kamata ya dauki hankalinsa ba kuma ita kanta suturar tana takaice masa hange takan kuma ba shi consciousness cewa yanzu fa a cikin sallah yake takan kuma ba shi consciousness cewa ya kamata ya taɗa ganin sa ya daina hangen can gaba ya hangi iyaka nan saboda ya maintain din wata kenan validity na sallarsa wani lokacin babu kadar kan yambagi an yakuna bainal musalli was suturati babin da yake magana akan cewa to kenan kadar kam gwargwadon nawa ne how much ko how length ko da ya kamata ya zama tsakanin mai sallah da tsakanin sutura how long ga sutura anan ga mai sallah anan kasa ta a gabanka wannan dan filin yawwa me ya kamata ya zama lens ɗinsa inci nawa ko mita nawa ko zira'i nawa ko kamun hannu nawa ya kamata ya zama tsakanin mai sallah da abin nan kenan kaga kamar yana nuna mana cewa ita kanta suran tana da ka'ida akwai da ya kamata saka ta yau kare zama mutum yana nan tsakanin sa sutura kilomita uku kuma ya ce mutane ba za su wuce ta ta tsakani ba hadisin farko an karbo daga sahal bin sa'ad sa'idi Allah madaukakin sarki da shi ke cewa kana baina musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubayd al-jidari wa marra shati sakane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake salla in an ce musalla kenan kaman ba cikin masallaci bane ko to inda a cikin masallacin sa ce masjid ko da yake sunan musalla ammatan zai iya daukan general generally zai iya daukan duk inda mutum yake yin sallah sawa'un a cikin masallaci ne sawa'un ba a cikin masallaci ba amma kuma a istilahin fuqaha in an ce musalla wani guri ne wanda ake sallah a cikin sa wanda ba masallaci ba to tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah wa bainal jidari da katanga da take gaban sa ko mamar shati akwai gurin da akuya za ta iya wucewa kenan bai fi inda akuya za ta iya zuwa ta wuce ba sau da idan ka buɗa da yawa dole za ka takura ba masu wucewa amma in ka takura gwargwadon yadda za ka samu inda za ka yi sujjada ba tare da kai ka takura ba to yanzu ka dan ba da chance mutane za su iya wucewa wato kenan ta gaba mamarar shati malamai sun nuni cewa kenan daga ina ya kamata ya zama in daga inda yake tsaye ne zuwa katanga bai fi inda akuya za ta wuce ba to kaga akuya mai yawa bai zai fi rabin zira'i ba idan ku rabin zira'i ne in ya tashi yin sujada zai takura haka ne zai takura yau sai dai idan misali mamarar shati din inda za akuya za ta iya zuwa a guje mata ta wuce ba tare da ta biginan ta biginan ba dan fili dai wato kenan at least dai ana nufin gurin takaitacce ne bayi da faɗi da yawa amma ba zai takura mai sallah ya zama bai samu gurin da zai sujjada ba yawa kuma da yace bainahu bainal jidari zai iya daukan a cikin masallaci ake bada misali misali a ce ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah anan ga katangar gabar da masallaci ko to tsakanin nata da waccan katangar shine mamar shati an gane kuma wannan shi za a dauka a apply dinsa a musalla kenan kaga daga gun da yake tsayewa zuwa can shine filin da ya kamata a ce an sa gurbin katanga in ba a masallaci bane shi dan ya kamata a ce an sa wato kenan sutura idan ba a masallaci bane kenan mun gane wannan yawwa saboda haka kamar hadisin yana karantar da mu cewa tsakanin liman da sutura ba nisa da yawa amma kuma rashin nisan ba zai kai yadda ba zai samu gunda zai sujada wato kidan a yalwace ba babu salati ilal anazati babun da yake magana akan hukuncin sallah in an sa mashi a gaba yanzu har ba mun ce mashi yanzu al'anaza kuma domin sake cewa mashi yana da sunaye da yawa ko yawwa su daga idan an kafa mashi aka sa a gaba ya yi sallah a gabansa hukuncin wannan zamuji hadisin farko an karwar daga anas dan maliki Allah madaukakin sarki da shi kala yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk ya fita zai je ya biya bukatansa to ni Anas kenan ko sai na bi shi wa gulamu da ni da wani yaro kamar ni mu biyu sai mu bi shi me yasa sai Anas saboda ai tun da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina mahaifiyar anas ta dauko shi ta kawo shi guda da yasa sace ga yaro na kawo maka wanda zai rika maka hidima kawai ya rika maka hidima don haka kullun yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina kuma yaransa ne yana masa duk wata ɗauniyar gida aike kai ya karbo kaza kare in ba aike yana zanne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma da aike ya tashi shi za a aika ya je gidansa ya dawo inda za a tafi ya bi shi menene dalilin sa wannan ba Allah ba zai rubuto hadisai da yawa ba tun daga farko zuwa Madina mahaifiyarsa ta dauko hidangar ta kawo shi ta gawa nisa su ci gashi na wannan ya rika maka hidima ana tsamali kenan ko to shi yasa abokan gaban musulunci idan suna targetin din musulunci sai su targetin dinsa domin in ka kuskura ka raunana anas a idan duniya ka nuna ba mutumin kirki bane hadisan da ke rahoto ba da gaskiya bane almost za ka raunana kusan 1 over 5 na hadisan musulunci gaba daya tara kan yasa ka target din su kullun yafi kan katakan Abu Huraira Anas da Nana Aisha saboda wa'annan su ne suka fi kowa ruwaito a hadisi in an rusa abu huraira an rusa anas an rusa wane ne nana aisha to shi kenan a cikin hadisan da suka rage annabi sallallahu alaihi wanda za a bar mana ba zai fi ɗaya bisa goma ba to kaga an yi illa kasa sun nace akai eh lalle sai sun matsa akan wato abin nan kaga yanzu annabi sallallahu alaihi bayan gida zai je shi amma su suka bi shi so inda akwai abin da ya kamata a ce an roye a can still su za su roito shi ko ya ce idan karaja li hajatihi ko tabituhu ana wa gulamun in annabi sallallahu alaihi wasallam ana zanne sai nufin ya je dan kewaya ba a gida bane kenan a jeji a hannun tafiya ci to da ni da wani yaro zamu bi shi wa ma ana ukazatun aw asan aw anazatun tare da mu wato gida akwai mashi ko sanda ko mashi da har yanzu da ukaza da anaza da harba kusan duk abu ɗaya ne yake nufi duk mashi yake nufi ko asan sanda kenan za mu ɗauki wannan kenan kamar yana nuna cewa wannan kes din is a repeated case it was a repeated case an yi an yi an yi ba ɗaya ba biyu ba tunda ya kawo au ita kuma au a ka'idar na hawa tilaliktiyar ne ko wannan ko wannan ko wannan sai mu bi shi ko da sanda ko da kwakiri ko da mashi ya tafi sai mu ɗauki sandan su sai mu bi shi ko wa ma'ana idawatun tare da mu kuma akwai yar buta haka da ruwa kenan ko yawo sai mu bi shi mu dauki ruwa mu bi shi da shi mu dauki sanda mu bi shi da shi sai mu jira yayi abin da zai yi sannan zai dawo mu dauko wannan abubuwa mu dawo da su fa iza faraga min hajatihi in ya ji ya gama biyan bukatarsa tanawalnahu aw nawalnahu al-idawata san ba shi buta zai yi alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya son zama da alwala ko da alwala yawa in yaje biya bukatan sai su ba shi buta sai je kama ruwa sai zo ya sarki sai zo ya alwala sandan kuma da suka tafi da shi la'alla zai iya kafa shi ya salla a gurin don daga cikin abubuwan da ya karantar da sahabbansa shine akwai abin da ake kira abin ko mene ne sallar ruwa sallar nafilar alwala duk lokacin da kai alwala kai sallar raka biyu duk lokacin da kai sallah raka nafi duk lokacin da kai alwala kai sallah akalla raka biyu ko eh yawa sunnatul wudu to wanda yake cewa wani wani sahabi ne ce masa me yasa duk inda naje ne mafarki na gani a cikin aljanna sai na jika bayana ko bilalu me yasa duk lokacin da naji na na mafarki na gani a masallaci sai ni takun takalmin ka kai ne kake bayana ya ce ai ban taɓa yin alwala ba face sai na yi sallah raka biyu amma ya ta yi na samu wannan suna la'alla ta gudun annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan yana cewa ko ana tare a jeji ana halin tafiya ana zane da ya dan dauki abin da zai kewaya yara za su bi shi da buta in yayi ya gama kuma ga sandansa zai kafa ya raka sabiya da cikin jama'a wallahu ta'ala a'lam kamar haka a hadisin yake nuni in ba ka me me amfanin daukar wayannan abubuwan buta dai zai iya kama ruwa da ita amma sanda na kafa sutura ne wannan yawwa su da kakwai wani itimalin babu salati ilal ustuwara na daukan sandadin ko mashi din ba zai zama saboda yanayin yadda suke dadin dajina da sauran macizai da sauransu ba
in dan wannan ne shi zai dauka da kansa tunda a lokacin da zai tafi ya zama ya kaɗaya ta shi kaɗai kuma inda baya nan ya fi zama danja akan inda yake cikin jama'a wallahu alam ko yau tunda zai shiga cikin jeji ne da shi ya kawata dauki sandan ya shiga jejin da shi for defense purpose yawa Allahu alam babu salati ilal ustuwana babin da yake magana akan hukuncin sallah a sa wato kenan ustuwana a gaba shine kamar irin wannan fila ɗin wanda take cylindrical haka kamar wani lokaci akan kafa dabino a saro kututturen dabino a saka a tokare jakin ba jakin menene ake kiransa wacila wacila ko menene wanda ke sa a tsakiyar ɗaki haka a tare saman amma ya zama ne cylindrical form shi da ake kiransa al'uswana to a sa wannan a gaba a yi sallah ya halatta ba to da ai wannan ya fi sutura kauri ko sutura ka aika mai mashi ne ko wani sanda amma wannan da da masallacin fa kaga ya fi shi maza ya sashi a gaba ayi an salmatu bin al-aqwa an salmatu bin aqwa radiyallahu anhu annahu kana yusalli inda al-usduwanati allati inda al-musafi shi wannan sahabin salmatu bin akwa sau da yawa ya zo gindin wannan fila din wannan filar da take wani gurin da ake kiransa almusaf sai ya yi sallah a wannan gurin ya kasance yana yin wannan yana yin wannan yana yin wannan bagila lahu sai aka ce masa a'a menene yasa specifically kai sai ka zo wannan gurin sai kai sallah a nan gurin me yasa aka ce me yasa haka ya aba muslim ya kai baban muslim araka تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة أسطوانة شيء ميوانا ذات ناغا كي كرا كو كارن كردادون sallah a nan gudun wato kai kan kokari kai timing ta yadda in ka zo za ka samu gurin empty shine taharra ko yawwa kana aunawa wani lokaci ne in nazo zan samu gurin nan babu kowa in sa wannan fila din a gaba mai sallata ta nafila kafin liman ya zo shi aka tambaye shi me yasa yake haka qala sai yake cewa fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharris salata indaha sai yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana targetin sallah a gudu wannan guri din na gani na kiyaye kun ga bambancin mu da su yawanci in kaga abu mutum yana yin abu da baka gane ba na addini zaka tambaye shi idan ka dambe shi ko zai baka dalili me yasa kake haka yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to amma kaga mu yanzu zan ce sai dai zunzulutun ra'ayi da zunzulutun fahimta da zunzulutun menene akan haka kuma za a ja da mu akan ko menene amma kaga simple naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda dan sallah a wannan gurin ma'ana yana targeting yana kokari ya zo daidai lokacin da zai samu wannan gurin free tunda ba zai so ya samu wani ce kai kauce ni in zauna ba yawwa to haka nan ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yanayi rana da ta gabata mun ce wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da aiki aiki na larura ba lalle ne wannan ya zama sunna ba amma yanzu wannan na salmatu min akwa din nan kamar yana tikrar dinsa yayi ya maimaita yayi ya maimaita yayi ya maimaita don haka mun yake za a yi koyi a kansa duk da cewa mutane irin su Abdullahi dan Umar ko da abin nan laruri ne in ya zo yi sai ya yi ko da zuwa na isar suna ya samu reshe ya karkato yan sunku ya wuce duk shekarar da ya dawo babu duk lokacin da ya dawo babu wannan reshen ma sai haka ya wuce me yasa kake haka ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunku ya adan gurin ya wuce a to ai lokacin da reshe yanzu babu reshe ce wannan fahimtar ka kenan ko ni kuma ga tawa fahimtar na ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gun nan ya sunku ya ya wuce har duniya da ne in na zo gunnan sai na sunkuya wato gidan sai da wuce kowanne dai kardadansa shine mai tagetin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu salati bayyana sawari fi gairi jama'atin babin da yake magana akan wato kenan mutum ya karda don sallah tsakanin dadar masallaci guda biyu usduwa na mun ce fila sawari mun ce fila haka ne tsakanin dadar masallaci ga dadar masallaci ga dadar masallaci shiga tsakiya kuma yi sallah ko amma ba sallar jam'i ba fi gairar jama'atin ba a sallar jama'a ba kai kai ɗaya za ka yi sallar ka ka tsaya tsakanin wannan da wannan ka yi haka ya yi ko bai yi ba sarar can mun ce salamatu bin akwa yana karda don ita filan ya sa ta a gaba kamar sutura a gabansa to yanzu da ya sallah tsakanin wani da wani aka gabe sa ko guda ɗaya ba haka ya halatta hadisin farko a wannan babi an ibn umar radiyallahu anhu hadisi da kullun nabi sallallahu alaihi wasallam alka'abata ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya da shi inda ya bada labarin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ɗakin ka'aba ba cikin masallacin ka'aba ba cikin ɗakin ka'aba ko ba cikin shabbaki ba shabbaki shine inda mutane suke sallah ka'aba kuma wannan bakin ginin bakin dakin da ake yin sashi a gaba a sallar kuma shi ake kewayawa ake dawafi ko to ai lokacin da aka zo fatahu makka an ci makka da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Usman bin Maz'un ko ya zo ya Usman bin Abi Shayba ko ya zo ya bude masa masallacin cikin dakin ka'aban ya shiga har ciki kuma riwaya da abdullahi da umar ya fara tambayan wanda suka shiga cikin tare da ce tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin dakin ka'aba to za kan wannan hadisin kala yake cewa fa sa'altu bilalan sai na tambayi bilalu hina kharaja lokacin da suka fito lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi sasa ya shiga ciki bilal ma ya shiga tare da shi abdullahi da umar yana bakin kofar shi bai samu shiga ba suna fitowa tunda neman yaya sunna take yake shine ce sai na tambayi bilal take na tambaye shi ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi da ya shiga ciki me yayi me yayi abdullahi dan umar kenan ko qala sai yace ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salatata a'midatin wara'a ya sanya ginshiki guda da kun mun ce amut da mun ce sawari da mun ce ustuwana ya sa ginshiki ɗaya na masallacin a hannunsa na hagun ginshiki ɗaya na masallacin a hannunsa na dama kaga kenan ya sassa tsake kenan automatically sannan ginshikai guda uku kuma ta bayansa a haka ya sallar wa kana albayti yawma idhin shi kuma ɗakin Allah a wancan lokacin ala sittati amudatin yana wato kenan gine akan ginshiki guda biyar filas din cikin masallaci guda shida kai sorry filas din cikin masallaci wanda aka sakafa akan su guda shida ne a wannan lokacin sun masalla sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya sallah mun gane wannan kamar akwai ihtimali cewa a gabansa akwai daya duk da ruwaya ba ta fitar da shi fili ba inda ya ce masallacin ginshikai guda shida ne ya sa ɗaya ta dama ɗaya ta dama a ɗaya ta hagun uku ta baya akwai mai saura daya so akwai yiwuwar cewa ɗayan a gaban sai ya ce fi ruwayatin amudai ne an yamini ginshike guda biyu ta hannunsa na dama to idan biyu ta hannunsa na dama ɗaya hannunsa na hagu uku ta baya yanzu shida musun fito kenan babu da ginshike a gabansa wannan ruwa ita tafi fitar mana da abu fili cewa babu ɗaya a gabansa dama guda shida ne ya sa biyu ta dama ɗaya ta hagu uku ta baya kaga shida sun tafi kenan gaba ɗaya kenan za ka iya shiga tsakanin abin nan tsakanin da da masallaci da da masallaci kai sallah amma a lokacin da masallaci yake sarsar da jama'a shi yasa Imam Bukhari ya nuni sun a farko yace fi gairi jama'atin ba a sallan jam'i ba a lokacin da kenan masallaci yake sarsar har zaka iya sallah ka tafi ba wanda yazo shiga gaban ka babu salati ila rahilati wal ba'iri wash shajari war rahali babin da yake magana akan hukuncin sallah ilar rahila mutum ya sa abin hawansa a gaba motarsa ko ya sa motarsa a gaba ita ce suturarsa ya sallah ko mashin dinsa ya sa a gaba ko kuma in ada ne raƙuminsa shi ne ake kiransa rahila mutum ya sa ya durƙusar da raƙuminsa yana yin sallah a kai rahila abin hawa na dabba walba'ir ya fitar da shi fili raƙumi ko washajar ko kuma bishiya mutum ya sa bishiya a gabansa ya yi warrahali ko kuma wato kenan icen da ake sawa a sirdin raƙumi yawancin kan sun hawa raƙumi masu sun hawa raƙumi za ga akwai wani ice da suke suka a gaban abin don da aka iya rike shaka ko ta baya ko kuma aka kwantar da su a sirdi ta nan da nan shi na kikinsa arrahali to za ka iya sa wannan ɗaya daga cikin wa'annan kai sallah a gabanka a matsayin sutura ya halatta wani radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan gittar da abun hawansa sai ya sata a gaba ya sallah ya sata a gaba sai ya sallah la'alla a tafiya ko yawa tunda ka gama yana nema yana tare da abin hawansa kayan da tafiya ne to an samu wani guri an je ya tsaya za a yi sallah da yawa an riga an yi tafarin la yanzu ya zo yana nafilarsa sai sa a gaban abin hawansa a gaba ya durkusar da shi sannan sai wato kinan sallah din kila da nafi mai ruwaya sai ce sai aka tambayi nafi'u a fara'aita iza habbatin rikabu a to yanzu me kake gani zai faru inda a ce wato kenan ita abin hawan nasa sai ta kada ma'ana raƙumi tasa ko raƙumi nasa sai ta yi yunkura kawai tashi zai tafiyarsa ka sa sutura a gaban ka raƙumi sannan kana cikin sallah shi kodai bai san sallah kake bayan yunkura zai tafi kala sai ya ce kana ya akuzur rahal ya ce sai ya kama icen jikinta sai ya zari in ta yunkura fayu addiluhu sai ya kafa shi a gaban sai daidaita shi faisalli ila akiri sai ya salla zuwa ga wato kenan shi wannan icen nasa au mu'akirhi ana kiransa mu'akiratul rahili ko akirar rahili shi wannan icen da ake abin da sai salla a gaban wannan icen nasa in ya za ta yunkura sai ya zare sandansa tsaf sai kafa kun ga a zamanin su yawanci kasar jaziratul arab ya shine ko ina ma dama ba a gari ake baya shi ne kawai ya ɗauko ya kafa ya ɗan tura ƙasa shi kenan sai ya tsaye da shi sai ya sallarsa mun gane wannan wa kana ibn umara yaf'aluhu da haka abdullahi dan umar ya kasance shi ma a halin tafiya ko kuma lokacin da ya zama zai sallansa tare da abin hawansa sai ya sutura da abin hawan nasa kuma shi din kes shi ma haka za ta faru da shi sai maza zai nemo ice sai kafa yana cikin sallar da haka masu malamin fiƙi suke cewa kenan aiki ɗan kaɗan bai cika ba ta sallah ba musamman ma in ya zama na maslahar sallar ne sai dai in yayi yawa koda daga cikin halar za ka gani ce illa an yakfura sai dai in aikin wato kenan yayi yawa mun bayyanci wannan yawwa sura amma in ya zama dan kadan ne kuma ya zama li islahi salati dan gyaran sallar ne ba zai zama wato kenan ya bata sallah ba babu salati ila sariri babu da yake magana to shin ya halatta mutum ya sa gado a gabansa ya yi sallah a matsayin sutura ba sutura muke magana ba kaga yanzu mun yi maganar sutura a masallaci mun yi maganar sutura a hanyar tafiya a jeji kenan ko yanzu mun dawo gida cikin ɗaki ai anan ne gado yake to ya halatta mutum zai iya sa gadansa a gabansa kawai ya yi sallah a matsayin suturarsa hadisin na farko tun da yanzu cikin gida ne mun koma gudan na aisha ko ana aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah maɗaukakin tarki da da ita ta ce a adaltumuna bil kalbi wal himari yanzu za ku rika daidaita mu mata wato kenan da kare da kuma jaki saboda in an zo ana magana sutura sai a ce idan kare ya wuce ko mace ta wuce ko jaki ya wuce wato oke wato kuna daidaita mu kenan da kare da abin nan da jaki a sutura mu mata eh hakan ya kamata kai ku daina wannan laqad ra'aytuni muttaji'a hakika ni na samu kaina ina kwance ala sariri akan gado ina bacci na fa yaji'u nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam fa yatawassatu sarira fa yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya gama abin da sai shigo gida ya zo ya sa gadan a tsakiya a gabansa ta tsakiyar gadan ni kuma ina kwance akan gadan kuma ya kabbara kuma ya ci gaba da sallarsa tare daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama shine yakan yi sallah a gida yakan yi sallah a cikin dakunan matansa har ma ya tabbata hadisi yana cewa kada ku dauki dakunan ku zama kabari ko yawwa da haka ku rika yin sallah a cikin su ku rika yin sallah a cikin su da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a ciki saboda ya tafo ita tana kwance gidanta ne dakinta ne tana kwance akan gadonta shi kuma ya shigo shi ma gidansa ne ɗakinsa ne kuma da alwalarsa ya shigo kuma yana so ya sallah a ɗakinsa don kar ya zama da ɗakinsa ya zama kabari sai ya kabbara sai ya sallah ba za ta ankara ba sai face ya yi kabbara yana cikin sallah ko fa akrahu an usahitahu sai na ji tsoron kan na kawo masa tashwishi a cikin sallar tasa kan na kawo masa wato kenan matsala fa an sallu min kibalar jini sai dan zare da sobare ta bangaren kafata tana kwanci sai rika matsawa matsawa matsawa matsawa har ta sauka ta saiti a gadan ta saitin wato kenan kafar gadan kafarta a kan gadan ko kafar gadan min kibalar rilai sariri ko hatta an sal min lihafi lihafi har in zare jikina daga wato kenan mayafi na da na fahimci haka yake sai da rika tura ina matsa ina matsa ina zasen zare in fice in bar masa mayafin akan garan wato kidan sai in tafi sai na yi abin dina sai na bashi shiga da ya ce sallarsa kuma illa masha Allah kenan ya halatta za iya sawa gado a gaba a sallah ko akan wannan yanzu kenan duk abin da ba zai iya daga maka hankali ba kuma zai iya tare wani ya zo ya wuce ta gabanka za ka iya sa shi a sallah a gabanka ma dama dai abin nan mai tsirki zaka iya sa katanga a gabanka zaka iya sa bishiya a gabanka zaka iya kafa sanda ko wani abu in fili ne falfali da yawa zaka iya sa gado a gabanka zaka iya sa kobar matarka a gaba ko kuma wani abu makamancin wannan wallahu ta'ala a'lam babin babun ya rudduhul musalla musalli min mamarra bai na yadaihi babin da yake magana akan idan mutum ya zo ya wuce ta gaban ka kai a matsayinka na musalli kana sallah to sai ka tare shi ka tare shi in gane ka tare shi karka bashi ya wuce ta gabanka hadisin farko an karbo daga abi sa'idin kudri Allah wa daukakin tarke da shi annahu kana yusalli fi yawmil jumu'ati ila shay'in yasturuhu minan nasi ranar juma'a ya zo yana sallah a cikin masallaci a tunaninsa ga wani abu wanda ke kamar sutura a gabansa wanda ya kamata ya tare shi kar wani wuce masa gabansa to a cikin ana haka fara da shabun min bani abi mu'aitin wani saurayi a cikin kabilan banu abi mu'aitin kabilan su ukwatu min abi mu'aitin kenan ko sai nufin an yaji ta za bai ne da shi zai wuce ta gabansa abu sa idil kudur yana sallah kuma a iyaka tunaninsa ya sa wani abu a gabansa wanda ke zai zama sutura shi kuma wannan saurayi sai zo zai wuce ta gaba fada fa'ahu abu sa'id sai abu sa'id sai tunkude shi tunkudan da ya masa nafi sadari a kirjinsa ya sa tankare kirjinsa ya tura shi fana zara shabu falam ya ji masarar su wannan saurayi ya juya nan ya juya nan bai ga ta inda zai wuce ba saboda masallacin a cikin a dankare yake illa bai na yadai sai dai ta gaban nan ne dai akwai empty space da zai iya bi ya wuce don haka fa'ada ya shaza sai ya sake dawowa don ya wuce nan ne kawai ya ga wato kina mafuda fada fa'ahu abu sa'id al-kudri ashaddu min al-ula abu sa'id al-kudri sai ya sa hannu su sake runkudan sa da tsanani fiye da yadda ya masa farko ko ana lamin abi sa'id sadaka sai kawai da ji dadi ba sai faɗi bar maganganu akan abu sa'id ka duba nan dattijan kawai haka kawai ya zo ya rukuɗe ya tunkuɗe min kirjina da sauransu a matsayinsa na sahabi ya kamata za a ce haka ya zo ne shine musulunci kaza kaza irin da irin wannan maganganun hakan nan dai samari suke wa wallahi tallahi ba dan ina ganin kimansa ba duk dai akwai irin waɗannan abubuwa shine ma'anan fa na Allah ba zagi bane amma dai yayi maganganun da bai dace da shi ba thumma dakala alamar wani fashaka ilashi abin ya kona masa rai har yanzu bai huce ba sai ya je shiga gurin wato kenan marwan bin hakan sai ya kai complain sai ya kai shaka ilaihi a malakiya min abi sa'id ya kai complain akan abin da abu sa'id al-kudri Allah madaukakin sarki ya da shi yayi masa kenan kamar yana nuna cewa a lokacin kilafan marwan bin hakam ne ko yawa lokacin kilafan marwan bin hakam ne bayan ma'awiyat bin abi saban ya bar duniya dan sa yazid ya bar duniya khalifancin ya zama ya fara rikici hakan nan dai marwan bin hakan ya karba yana kai to da aka sai ya kai shi abin dinsa duk da matsalar da marwan bin hakan yake da shi kuma kaga sahabbai ba su yaye masa baya ba tun da dai yanzu har ya an yi mu baya a matsayin shine shugaba haka suke hakuri su je su tattauna da shi akan duk matsalar da ta shafi addini ba sa janyewa wato kenan baya ya je shi wannan ya je ya kai complain gurin Abu Sa'id gurin Marwan bin Hakam wa dakala Abu Sa'id qalbuhu shi kuma daga baya ya je ya complain Abu Sa'id shi ma ya zo fa da ya zo ya gaisuwa ala Marwana a gurin shi Amirul Mu'minina Marwana bin Hakam a wannan lokacin akala sai khalifa sai tambaye shi ko kuma Amir yace masa malaka wani bin akika ya abu sa'id menene ne faru tsakaninka da dan dan uwanka ko ga kalmar da ya amfani shi me matsalar ne tsakaninka da dan dan uwanka yanzu ya dauko shi ya manna masa kenan ko yawa kaga hikimar shugabanni wanda Allah madaukakin sarki ba shi shugabanci yakan kara masa wata hikima kaga daga jince dan dan uwanka kaga danka kenan da dan uwanka da shi da kai da dan uwanka wannan dan uwan ka haifa maka da ganin ka ne shi har ma za a samu matsala wato tsakanin ka da shi me yake faruwa ba ni labari kala sai ya ce masa to su kuma mutane sahabbai mutanen hujja ne hujja kuma hujja su kun inda ta nufa ya ce samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kulu idan salla ahadukum ila shay'in yasturuhu na ji manzon Allah sallallahu alaihi da kunne na yana cewa idan ɗayan ku zai yi sallah sai ya sa wani abu da zai zama masa wato kenan sutura wanda zai suturce shi tsakaninsa da mutane minan nasu da mutane fara da ahadun an yi shi ta bai na idaihi sai wani mutum ya zo zai shiga ta gabansa tsakaninsa da suturan nan ya je ya wuce bala ya dafa a hoto ya tunkuɗe shi shi yasa na tunkuɗe shi ni hujja ta kenan ba ina ba idan ya ki ya ce sai ya wuce falikatu to ya yaƙe shi ya yaƙe shi ma'ana ya ture shi da ƙarfi kenan ko yawwa fa inna ma huwa shaydanu domin shi wannan mutum ya zama kamar shaydani a gare shi kenan saboda zai iya kawo masa tashwishi wato kenan a cikin sallansa wannan shine dalilin da yasa to yanzu sarki mai sai ya ce na aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya umurce ni to haka kamata cewa da ya tunkude shi a kirji kamar hadisi yana isharar cewa Abu Sa'id a lokacin a tsaye yake na karatu inda shi ya wucewa yake yi ya haka sai taba girjinsa shi ma tsaye yake wani ma tsaye yake ko ba a sunkuye yake ba wallahu ta'ala alam akan wannan malamai sun yi maganganu da dama ana applying dinsa gwargwadon wato kenan yanayi da hali da wayewar mutane a addinance da kuma wato kenan matsalolin da suke tattare da al'umma a wannan lokacin kaga wancan enlightened society ne al'umma ce wadda ke ta ci gaba yanzu da ya kawo hadisi ba wanda ya sake ja har amiral mu'minin bai ja ba shi ma yaron kuma ya riga sallama to amma da za a samu wani yanayin da kuma mutane sun canja ba haka suke ba tunda shi musulunci kullum yana tafiya akan magana akan maslahar rayuwar al'umma ne sai ya zama kuma an kawo zamanin da idan ka tunkuda masifar da za ta fito baya ta fita ka kyale shi wasu malamai suka ce sai a kyale shi ya wuce ba don kwayo saboda rashin wayewar mutane akan matsalar addini lalla bai san haka ba ko da ke shi ma wannan bai san haka ba amma in an je an wayar da kan wani mutum zai iya wayewa zai iya ganewa da wuri wannan ba matsala za a yi tunkude shi wanda kuma tunkude shi zai iya kawo matsala wani ma sai ga da wani abu ne wani ya tada masa wani kurci musamman irin zamanin mai zuru kowa iya kawo ya yake ko to saboda haka yawa kiyaye maslaha shine sai an yi nazarin halin da ake ciki idan kwandishin ya yi warantin sai a tunku da shi in kwandishin bai yi warantin ba shi kenan sai a bashi ya wuce daga baya sai a same shi a yi masa bayanin wato kina abin da yake ciki da kuma yadda ya kamata a yi idan an samu kali a cikin wannan abin nan to ana nuna mun lokaci yayi zamu dakata nan insha Allah ta'ala ta fata abin da muka faɗa daidai Allah wa dauki zai amfana da mu abin da muka kore Allah ga da mu assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am to buta da layi wasu su ja layi da dan matsaloli a cikinsu su takalmi da sauransu ana son da abu wanda yake tsayayye shine fi bayyana a cikin sunna akwai hadisin da ya nuna za a iya jan layi duk da cewa akwai cece kujen malamai a kan maganin ingancin wani hadisi din so abin da fi zama lafiya dai kawai a tsaye da wani abu wanda yake tsaye shi ya fi dacewa ya fi fita daga kilafa ko kuma rikicin abin nan yawwa allahu a'lam